بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أشرين دبيو قواتن بقوي وتن رجب هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقا مكة ومدينة da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya zo daidai da shida ga watan uku a Gregorian kalanda 2021 wannan shine kaset ɗinmu na goma sha tara daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fada'iluha ta'alif a shekul allama abi abdullah muhammad ibnu sa'id ibnu raslan hafizahullahu ta'ala idan jama'ar musulmi ba su sha'afa ba kuma ba su manta ba ba su sha kunu a kan abin da muka kwana ba za mu tashi ne kan wa ma'ana shahadati Allah ilaha illallah ina jin haka ne ko yawwa na gaba mu sha kunu a kai ba ko to masha Allah wa ma'ana shahadati Allah ilaha illallah ma'anar abin da ake nufi da shaidawa babu abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah shine al-i'tiqadu wal iqraru wato ƙudurcewa da kuma tabbatarwa annahu la yastahiqqul ibadata illa Allah cewa ba wanda ya cancanci bauta in ba Allah ba subhanahu wata'ala waltizamu dhalika wal amalu bihi kuma alzumci hakan a kuma yi aiki da hakan wannan shine ma'anar shahadati Allah ilaha illallah mutum ya ƙudurce ya sa a ransa ya sa a cikin tunaninsa ya sa a cikin zuciyarsa ya kulle a cikin ransa cewa ba wanda ya cancanta da bauta sai waye sai Allah sannan ya lizumci hakan ma'ana kullun ya zamanto wannan tana cikin zuciyar shi duk inda zai kai ya komo ya zama yana kudirce da wannan ya kuma tabbatar da wannan ya kuma ya aiki da wannan to in yi wannan to wannan cikakken musulmi ne wanda babu sofa ne ko wani sulkamakin wani abu a cikinsa malam ya ce ma'ana ha ijmalan ma'anar la ilaha illallah a dunkule lama abu da bi haƙƙin illallah shine babu abin bautawa bisa cancanta da dacewa sai Allah shine ma'anarta a dunkule wal uluhiyyatu ita kuwa allantaka da kuma bautawa Allah shi kaɗai ma'anaha abinda ake nufi da ita al'ibadatu ita ce ibada wa min huna to daga nan ne galita kathiru na fi tafsiri la ilaha illallah wasu daga cikin mutane suka samu rudu suka samu hayaniya suka samu matsala ta higa cikin kwakwalwarsu dangane da ma'anar menene ma'anar la ilaha illallah wa fassaruha bi ghairi tafsiriha suka dinga fassara ta ba da irin ma'anar da take dunkuta a cikin ta ba akwai malamai da yawa da suka yi ta ba da ma'anar la ilaha illallah wanda wannan ma'ana ba shine hakikanin ma'anar ta ba kuma da haka suka dinga batar da mutane akan bautawa wasu ba Allah shi kadai wanda ba shi da abokin tarayya ba amma za mu zo mu ji tafsirin waɗannan batattu da waɗannan kangararru da waɗannan fanɗararru sannan mu ji tafsirin kuma shiryayyu kamammu tsararru masu tauhidi na gaskiya ƙala shekul fauzan malan wato fauzanil fauzan allah maɗaukakin sarki ya masa rahama ya ce wa min dalika daga cikin fassarorin da aka yi wa wannan kalma ta la'ilaha illallah akwai tafsiru ahadi wahadatil wujudi tafsirin yan komai allah ne bari ku ji daga ma'anar la ilaha illallah suka ɗauki cewa komai ma Allah ne daga cikin ma'anar la ilaha illallah shi yasa kun ga wannan abin da abdulgabar yake yi abin fa da yake faɗa ba wai babu shi bane a cikin qur'ani ko hadisi amma babbar matsalar shi ne murɗa fassara jama'a kuna fahimta idan mutum ya zama ɓacacce kuma Allah ya bashi wani kaɗan daga cikin ilimi to ba wanda ba zai ɓatar ba ko da muka ce abdul jabbaru yana da ilimi ba wai ba ma cewa ba shi da ilimi ba ne yana da ilimi na fata an fahimci maganar amma wanne irin kalar ilimi yake da shi ilimi na ɓatar da bayan Allah yanzu bil'amu ɗan ba'ura Allah bai tabbatar yana da ilimi ba ya tabbatar yana da ilimi amma iliminsa na banza Allah da kansa ya ce watulu alaihim na ba'allazi atainahu ayatina Allah da kansa ya ce mun bashi menene ayoyinmu yanzu dan Allah duk wanda Allah ya ce ya bashi ayoyinsa ba malami bane dan Allah haka ne ko ba haka ba malami ne saboda Allah da kansa ya shaida cewa ya bashi ayoyinsa amma me ya faru da ya bashi ayoyin fansalaha minha sai ya zare kamar yadda maciji ke zarewa cikin sabashi sai ya zare daga cikin ma'anar ayoyin ta hakika da kuma aiki da su to shine abin da ya faru da Abdul Jabbaru ya san ilimin hadisi ya san ilimin tafsiri ya san ilimin kaza amma sai ya zama yana amfani da wannan ilimin wajen murda ma'anar hadisi da murda ma'anar aya na fata an fahimta yana batar da mutane yana batar da bayan Allah to kar wannan ya rude ka dan an ce dan wasu suna cewa dan me yasa za a ce Abdul Jabbar yana da ilimi a kar wa kanmu rashin adalci idan mutum Allah ya bashi abu ka ce ya bashi ka je ka karanta siru a alamin nubara al-imam az-zahabi idan yazo sai ya kambama sha'anin malami sai ya ce shekul kaza shekul kaza sai ya ce lakin na shi'iyun sai dai kuma ɗan shi'a ne kaga ka masa adalci abinda Allah ya bashi na ilimi ka faɗa amma daga ƙarshe ka faɗi wace irin aƙida yake da ita an gane maganar da kyau ko yawwa so amma mutum ya zamanto karatunsa karatu ne na tsoron Allah fassararsa fassara ce ta tsoron Allah yanzu za mu zo mu ji yan ahalu wahadatul wujudi da hausa shine yan komai Allah ne sun ɗauki ma'anar komai Allah ne daga tafsiri da fassarar la ilaha illallah daga nan suka ɗauko fassarar to abin da za ka yi kawai he ka ce sun fassara ta bi gairi haƙiƙaci ha ko ba fassara ta gaskiya da gaskiya suka bata ba fassarar shegantaka suka yi mata wannan ne ya ba su ma'anar cewa komai menene Allah ne jama'a kun fahimci magana to Allah ya shiryar da mu don haka yake cewa wa min zalika daga irin wannan fassarorin ne aka samu ahalu ahalu wahadatil wujudi yan komai Allah ne kabnil arabi kabni arabi kamar al-imam ibnu arabi to kulura al-imam ibnu al-arabi guda biyu ne a cikin musulunci akwai ibnu al-arabi bil alif wallah to wannan ahlus sunna ne mutumin arziki ne malamin Allah ne akwai ibnu arabi ba tare da an sawa al'arabi alifin da mai ba da lamun ba to wannan kasurgumin dan bid'a ne mushriki ina fata an fahimta to wannan shine don haka yace kabunu arabi kamar ibnu arabi wa amsalihi da makamantansa ya ƙuluna abinda su suke cewa shine la ilaha illallah abinda la ilaha illallah take nufi la ma'abuda illallah ba abinda ake bauta wa face wannan abin Allah ne don Allah ka ji wata fasara mana la ilaha babu wani abin da ake bautawa illallah face wannan abin Allah ne sai suka ɗauki wannan illa ɗin adatul istisna' harafi ne na istisna'i akan cewa duk wani abin da kaga ana bauta wa to meye wannan abun Allah ne kuma idan ka ɗauki fassara ta larabci zai iya baka ma'anar haka to amma ba haka abin yake nufi ba yasa idan baka samu wanda ya san ma'anarta na Allah da annabi ba sai murɗa maka tunani da larabci kawai da larabci kawai da ƙa'ida ta larabci ta banza shi yasa muka ce muku hatta nahau da sarfu da balaga bid'a san da ta shiga cikinsa yasa ko ilimin nahau zaka koya ko na sarfu ko na balaga kowanne ilin ilimi daga cikin ilmomi na qawaidul arabiyya to ka nemi malaman sunna su koya maka idan ba haka ba za ka samu malaman bid'a sai su dora ka akan wata ka'ida ta larabci sai su murda maka ma'anar hadisi ko aya da wannan ka'idar larabcin da kake gadara da ita kun gane magana da kyau ko to amma in ka samu malaman sunna sai su karantar da kai ka'idar larabcin kuma su gaya maka inda take aiki shi yasa za ka ga a qur'ani da yawa wani guri sai Allah ya karya wannan ka'idar ta larabcin ya wuce ta kuma babu wanda ya isa magana a ƙur'ani akwai abubuwa da yawa wanda a ƙa'idan laraba ba haka suke faɗa ba amma Allah idan ya tashi sai faɗa haka a ƙur'ani saboda ya nuna maka cewa magana dai ita ce ta Allah ba ta larabci ba kun gane magana da kyau ku in Allah ya faɗi magana ta cika ƙa'idan larabci wanda aka saba yau da gobe ta cika ba oho wannan ku ya jiyo shi dai Allah ya yi maganarsa kuma haka take an gane magana da kyau ku yanzu misali da Allah yake cewa qalatil a'rabu larabawa suka ce kaga qalat ta'un din nan ta'ul menene ta'ut ta'anis ta'un ne ta matantaka kamar ka ce qalat fatimatu fatimatu ta ce sai ce qalatil a'rabu larabawa sun ce yanzu larabawa mata ne ko maza maza jam'i na larabawa menene maza ne amma me yasa Allah ya ce musu qalat kuna ina fata kuna fahimta in za a bi hakikanin ka'idar larabci wannan ta'un din ta'un ne ta matantaka inda duk ta zo to abin da zai zo a gaba mace ya kamata ya zama to amma me yasa Allah ya ce al'arabu a gaban ta'un din ta matantaka din to wannan duk yana daga ciki shi yasa wannan ka'idoji na larabci a je musu abin su me Allah ya ce shine magana kawai kun gane magana da kyau ko to ballantana ita kalmar la ilaha illallah ko da a ka'idar larabcin aka da ai mun yi li'irabinta da mu da ko a nan gurin ko da a ka'idar larabcin aka dawo in dai larabci ne na hakikanin larabawa to ba yadda wannan ibnu ibnu arabi ya faɗa haka fassara ta take ba ba haka yake ba to amma hesu ma wasa da hankali hesu fassara ma ita da wata ma'ana daban da haka yake cewa suna cewa la ilaha illallah ai la ma'budu illallah kaga ba su kawo bi haƙƙin ba dama kalmar bi haƙƙin shi yake tabbatar da bauta ga Allah amma idan ka cire bi haƙƙin to zai iya zama komai aka bauta wato ya cancanci bauta domin shi ma wannan abin Allah ne kun ina fata kun fahimta ai la ilaha mawjudun ba wani abu da yake Allah ne wanda aka same shi a doron ƙasa illallahu face wannan abin Allah ne malin ya sake cewa wa ma'ana haza ma'anar haka anna kullul ma'abudati duk wani abin da ake bautawa hiyallahu wannan abin menene Allah ne subhanahu wa ta'ala wal wujudi indahum dan haka abin da duk ka gani a doron duniya a gurin waɗannan malamai su ibnu arabi la yanqasimu ila khaliqin wa makhluqin duk wani abu da ka gani a duniya ba, su rabu zuwa ga mai halitta da wanda aka halitta ba mu a gurin mu ahlus sunna abu ya kasu kashe biyu ko halittu ko mu ce mutane ko al'amura sun kasu kashi biyu wanda ya halitta al'amura da kuma su al'amura din wanda ya halitta al'amuran su ne Allah na fata an fahimta shi ne Allah al'amuran kuma su ne mutane da sauran duk halittu na duniya baki daya to su a gurinsu ba haka bane da wanda ya halitta da halitta duk ɗaya ne su a gurinsu la yanqasimu ila khaliqin wa makhluqin huwa, huwa kulluhu huwa Allahu don haka su a gurinsu komai da halitta da abin da ba shi ya halitta ba da wanda ya halitta dukkansu sunansu Allah wa hadha ma'ana annahum ahadu wahajatil wujudi wannan shine ma'anar cewa sun kadaitar da duniya wahadatil wahadati min wahada yuwahidu at-tauhid wahadatil wujudi sun kadaitar da duniya sun mai da ita gaba ɗaya Allah ce da haka ƙarƙashin wannan ma'anar Allah Allah ne annabin Allah Allah ne manzan Allah Allah ne annabi Nuhu Allah ne ɗan adam Allah ne dabba Allah ce bishiyoyi Allah ne ruwa Allah ne iska Allah ce rana Allah ne wata Allah ne taurari Allah ne tinkiya Allah ce rago Allah ne jaki ma Allah ne a gurin wannan fassara tasu komai menene Allah ne me ma'anar sun ɗauko ta daga ko me kaga ana bautawa wannan abin menene Allah ne daga fassarar la ilaha illallah suka murda ta ba su wannan ma'anar jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko to a ƙarƙashin wannan hisa za ka ga sai mutum ya sha gwate ya kai karo sai ya ce shi ma Allah ne ai na sha faɗa muku akwai wani da ya zo yana waƙa yana cewa la ilaha illallah ma fil jubbati illallah babu abin bautawa sai Allah ba komai ce ke cikin alkyabban nan ba face Allah ma'ana shi ɗin Allah ne menene ya kai zuwa ga wannan shine ma'anar la ilaha illallah suka murɗa sai ta ba su wannan ma'anar an gane magana da kyau ko yanzu al'imamu zamakshari da ya zo fassara fa bi ayi ala rabbi kuma tukadziban a cikin alkashaf nasa sai murda ta da larabci sai ya bashi wata ma'ana wanda ba haka Allah ke nufi ba abinda Allah ke nufi da ayar fa bi ayi ala rabbi kuma da wannan ni'imomin ubangijinku ne ya ku 'yan adam da aljanu tukadzibani kuke karyatawa ina fata kun fahimta to da ya zo sai ce Allah ya ce wujuhun yawma izin nadira lalle wasu fuskoki a ranar tashin alkiyama suna cikin nasha-nasha suna cikin annashuwa suna cikin farin ciki suna cikin jin daɗi sai ce ila rabbiha ga ni'imomin ubangijinsu naziratun su masu kallo ne to a ƙarƙashin wannan ma'anar da ya ba wannan ayar kenan mutane ba za su gawa ba a ranar tashin alkiyama ba za su ga Allah ba ni'imomin Allah za su kalla da aljanna da dadinta da kaza da kaza sai aka ce amma kuma fa ba haka aka bada fasara wannan aya ba sai ya ce a'a wannan ka'ida aka fasara ayar da ita aka ce a to ai annabi ya ce za a ga Allah shi yasa wannan ayar ma'anarta shine ila rabbiha zuwa ga ubangijin su naziratun masu kallo ne sai ya ce a'a ai ita kalmar ila mufradi ne na ala'i ala'i jam'in ni'imomi ila mufuradi na ala don haka fa bi ayyi ala'i da wanne ni'imomi to in ka ce fa bi ayyi ala ko ila to da wacce ni'ima ala'i ni'imomi ila ni'ima kwaya ɗaya don haka ila rabbiha nazira ga ni'imar ubangijinsu ta aljanna naziratun su masu kallo ne kaga yanzu an yi amfani da wata ƙa'ida ta larabci an karkatar da ma'anar aya daga ma'anarta na haƙiƙanin tauhidi da aƙida kun gane to yanzu in ka je gurin mutumin da ba aƙidar sunna yake da ita ba sai ɗauko irin wannan ƙa'idar sai ya fassara maka aya ba yadda Allah ko annabi ke nufi da fassararta ba shi yasa idan aka zo aka ce musu Allah yana da hannu sai su ce a'a Allah dai yana da falala yana da falala amma maganar yana da hannu babu ita kun gane maganar to kaga wannan nana daga cikin matsalar da yau da yawa daga cikin ɗaliban ilimi ba sa fahimta kuma yana daga cikin dalilin da ya sa kuka ji muna ta jan hankalin 'yan uwanmu ɗaliban ilimi cewa malamanmu nan da muka san suna karantar da mu tun tele-tele to mu ƙara riƙe su da kyau kada wani kawai wani sabon malami ya bayyana akan sunnar annabi yake ba akan sunnar annabi yake ba malamin Allah ne ba na Allah bane kawai ya ruɗe ka sai ka ajiye malamanka da ka saba sauraro ayoyin fa da duk zai ja ba su wuce ayoyin malaminka da ya saba ja maka ba haka ne ko ba haka ba hadisan da duk zai ja ba su wuce hadisan malaminka da ya saba ja maka ba duk wani zaurance da karin magana da iya azancin zance da zai yi bai isa ya kai na wasu daga cikin malamanka ba amma sai ka tsallake malamanka na asali sai ka tafi gurinsu sai tafiya ta yi nisa sai a gane cewa ahe ba malaman Allah ba ne du'atun ne ala abuwa bi jahannam masu da'awa ne amma akan gabar wutar jahannama kafin ai kokarin ceto ka kayi nisa kai ma ka dawo kana zagin asalin malamanka to wannan duk ba abin da ya kai mu illa jahilci da rashin sanin ya kamata saboda haka yan wahadatul wujudi yan komai Allah ne su ma idan ka same za su ce ba wanda ya kai su tauhidi da aƙida me yasa heste ai ma'anar cewa komai Allah ne sun ɗauko ta ne daga fassarar la ilaha illallah ai kun ji dai yanzu mun muku bayani cewa abinda suka ce la ilaha ai la ma'abu da illallah ba komai ake bautawa ba a doron ƙasar nan face wannan abun Allah ne da aka ritsa su aka ritsa su sai suka ce kai ku dakata idan da a ce waɗanda ake bautawa ba Allah ba ne yadda Allah yake da kishi wajen a yi masa shirka to da ba zai taɓa bari wani ya bauta wani in ba shi ba saboda haka tun da kuwa ga Allah ya yi shiru ana bautawa rana ana bautawa wata ana bautawa taurari ana bautawa jemagu ana bautawa macizai kuma duniya ta ci gaba da zama lafiya Allah bai rugunsuma kowa ba to kawai su ma Allah ne kawai ka ji wani logic kun gane maganar da kyau ku to shi yasa idan kana sauraron malaman ka na tauhidi suna warware maka irin waɗannan abubuwa din to sai ga duk wanda ya taho da hayaniyarsa sai ya gama hayaniyarsa wallahi malam ya tafi ya barka daram akan akidar ka ba abin da zai girgiza ka amma idan ya zama baka da malamai na sunna da karki kake sauraron su kuma ka gamsu da karantarwarsu ya zama zuciyarka ta zama kamar soso kamar yadda al-Imam Ibn Taymiyyah ya gaya wa Ibn al-Qayyim al-Jawziyya haka al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya kun san asalin Ibn al-Qayyim ba fa ahlus sunna bane dalilin haduwarsu da Ibn Taymiyyah ne ya dawo kan sunnar manzon Allah dalilin haduwarsu ya dawo kan sunnar manzan Allah to lokacin da ya zama ahalus sunna sai ya zama zuciyarsa ta kasa gamsuwa da wasu abubuwa idan suna magana da ibnu taymiya yana masa karatun tauhidi da aqida sai ya dinga bujuro masa da wasu tambayoyi yana bujuro masa wasu maganganu yana cewa to yanzu malam idan kun ce kaza to ya za a yi kuma a ce kaza da kaza da kaza sai ce kai ibnu al-qayyim yace na yace zan baka shawara yace da Allah kada zuciyarka ta zama kamar soso ya ce soso shine duk abin da ya taso na ƙura ko na hayaniya in ya zo ya mannu da shi da wahala ka gaya ne ya fita yana makada a jikin soson nan haka ne ya ce zuciyarka ta zama kamar madubi me ma'anar madubi yanzu za ka zo kan madubi kana kallon fuskarka a jikinsa ko rangadadau amma kana kaucewa hima madubi ya kau da fuskarka shikenan ya gama da kai in kaga ka sake dawowa sai dai in kai din ne ka dawo ya ce to zuciyarka ta zama kamar haka ma'ana babu abin da ka saka a ranka ka ɗaure shi wai ba zai bar fuskar zuciyarka ba komai ƙarfin dalili da hujja kar ka yadda ka zama haka ya ce in an faɗa maka magana aka ja ma aya da hadisi to ka wance kalar da wacce ba ita ba ka riƙe wannan amma zuciyarka ta zama kamar soso duk abin da ka sani a da na hayaniyar bid'a yana nan har yanzu a ranka ya ƙi fita ya ce ina baka shawara ka yi ƙoƙari ka gyara wannan abu to shi yasa idan mutum yana cikin bid'a sai rana ɗaya higo ahadus sunna ya zama sun ahadus sunna to kar ku yi gaggawar bashi masallacin ku ko ku yi gaggawar ɗora shi akan mimbarin ku zai muku kwaba wata ran billahi la ilaha illa huwa saboda yana nan da wasu abubuwa da ba su gama fita a ran shi ba tukunna da wasu irin tarbiyyar da ba ta gama zarewa a cikin zuciyar shi ba to in kuka yi wasa wataran a yanzu kamar tsohon fasto ne jama'a fasto da ya musulunta kawai sai ku zo ku dora shi akan mimbarin juma'a washe gari sati mai zuwa ayin kuka wasa yana cikin hudu ba zai ce muku haleluya saboda wannan abin bai gama fita a mai ba a ransa ba kaga daga nan hudu ba ta watsi ai ko ko a ta da sallah ko kuma matsala ta faru to shi yasa duk wanda ya shigo ba wai ya jima a sunna ya kwankwaɗi sunna ya sha ruwan sunna ya ƙoƙi da sunna ba ba da gaggawa ake ɗora shi akan al'amura waɗanda suke irin waɗannan ba sai a yi masa tarbiyya a karantar da shi a nusar da shi sai ya jika jagab da sunnar manzan Allah to sannan sai a bashi duk wata dama da ya kamata a bashi nan ma ana yi ana kiwatarsa kada a je a kwaɓo wani abin da za a zo a kasa gyarawa kun gane maganar da kyau ko to wannan shine don haka ibnul qayyim al'imamu ibn taimiyyat al-harrani ya bashi wannan shawara don haka dai sai malam ya ce wal wujudu indahum su duniya a gurinsu la yanqasimu ila khaliqin wa makhluq bata rabu zuwa ga mai halitta da wanda ya halitta ba ma'ana wanda aka halitta ba wanda ya halitta da wanda aka halitta ba huwa kulluhu huwa Allah su a gurinsu gaba ɗaya da halitta da wanda ya halitta duk Allah sunansu wa hadha ma'ana annahum ahadu wahdatil wujud wannan shine ma'anar cewa su sun mai da komai Allah ne yaj'aluna alwujuda menene yattahidu sun saka duniya ta zama guda daya wala yankasimu kulluhu huwa Allah ba ta rabu zuwa ga cewa wana Allah ne wana kuma su ne wanda Allah ya halitta ba a'a su komai Allah ne mahama abadal insani min shay'in dan haka duk abin da dan adam ya bautawa fa innahu qad abadallaha to ya bautawa Allah ko me dan adam ya bautawa ko jaki ka bautawa to ka bautawa Allah ne su a gurin su allazi abadal baqara dan haka wanda ya bautawa saniya wallazi abada sanama da wanda ya bautawa gunki wallazi abadal hajara da wanda ya bautawa dutse wallazi abadal bashara da wanda ya bautawa dan adam wallazi abadal mala'ika da wanda ya bautawa mala'ika kulluhum ya'buduna Allah gaba ɗayan su suke bautawa Allah gashi nan a rubuce a gaban ku ma'anar ta fito karara ko eh da haka su a gurin su duk abin da ka bautawa ka bautawa ne ne Allah ne لأن الله هو الوجود المطلق domin su suka ce duniya ko abin da duk yake duniya na halitta shine Allah kawai ko me ka gani a duniya Allah ne to wannan shine tsantsar kafirci jama'a domin wannan kiristoci ma sun fi su aqida domin su allolin su uku ne kaga ai da sauki ko ba haka bane su sun ce komai Allah ne kiristoci kuma sun ce Allah uba Allah da Allah ruhi mai tsarki kaga su sun takaita akan kwaya uku kaga su da dan sauran kafircin su ko su waɗannan sun fi dulmiyewa da yawa sun ce komai Allah ne amma a zahiri fa dukkan su arna ne eh yawa karka ji na ce haka kace suna da dama dama ba wani dama dama yawa ai ta wani ne ai wani ne ya bar ɗansa a bakin shago haka eh bagobri ne ko yawa yana sai da kaya to akwai makwabcinsu kirista ne haka yana zuwa ya sai kaya hakan nan idan ya zo ya ce ya yaro wannan nawa ya ce arne naira kaza kaza kaza kaza eh o kahiri kai ko kahiri yake ce marko kahiri wannan kaza kaza ne wannan fa nawa to ahi baya jin daɗi ranar da baban ya dawo sai ya zo ya kawo karar dan gurin sa ya ce kai kana da kuna da kokari muna jin daɗin zama da ku ya ce matsalar guda ɗaya yaron kan nan wallahi baya kyauta mu ya ce me ya faru ya ce tun da kai tafiya kullum na zo zan sayi kaya a gurinsa kawai sai yana ce wai kahiri wannan naira ɗari biyar kahiri wannan kaza ya ce ka amma dai bai kyauta ba wallahi ya ce gaskiya ka masa faɗa ya daina ce min kahiri sai ce john ya ce na ya ce kana sallah ya ce gaskiya ba na sallah ya ce wallahi dan kahiri kahiri kake billahi lillahi ya ce ba wani faɗa da zan masa wallahi dan dai kahiri kahiri kake wallahi kawai ka yi haƙuri da haka kowanne kafiri in dai kafiri ne kafiri sunansa kawai an gane magana da kyau ko da haka yake cewa a komai a gurinsu su kawai Allah sunan shi babu wani bambanci tsakanin mai halitta da wanda aka halitta ina fata an fahimta wallazi abadal bashara wallazi abadal mala'ika kulluhum ya abuduna Allah an gane li'anna Allah huwa al-wujud al-mutlaq domin a gurin su Allah shine duk abin da ka gani a duniya Allah ne wallazi yaqulu wanda yake cewa innal wujuda yanqasimu ila ismaini duniya ta kasu kashi biyu khaliqin na farko dai akwai Allah shine mai halitta wa makhluqin akwai kuma abin da aka khaliq halitta ko wa makhluqin da kuma abin da aka halitta mai halitta da kuma wanda ya halitta makhluk shine abun halitta ko khaliq kuma mai halitta fa'il kenan yaquluna anhu wanda duk yace akwai Allah akwai wanda suke bayan Allah in dai ya faɗa haka a gurin su inna hadha huwal mushriku suna cewa wannan shine mushriki oh la ilaha illallah wai a cin danko ma har da su kaza jama'a wai waɗannan ne za su ce mana kafirai mushrikai kaga ta inda zaka gane wato fassara tana iya murɗa tunanin mutum ko wai mu da muke cewa da akwai Allah wanda ya halicce mu akwai kuma mu da Allah ya halitta wai mu mu ne mushrikai a gurinsu don haka kai yanzu dukkan mu nan a gurinsu mu kafirai ne su su ne musulmai yasa idan aka samu kuskure mutum ya riga ya hau kan wata aƙida aka ɗora shi a kanta to malam ba karamar illa aka yi masa ba wallahi ya samu matsala kafin ya dawo kan hanya sai an yi da gaske kuma sai Allah ya sohi da rahama wallahi sannan zai dawo in ba haka ba wallahi malam haka zai tafa ma har ya tafi lahira ya shiga wuta an gane magana da kyau ko Allah ya shiryar da mu fala yakunu muwahhidan indahum dan haka su irin wannan mutumin da ya yarda cewa akwai Allah akwai halitta to a gurin su ba mai tauhidi bane illa man qala mai tauhidi a gurin su shine wanda yace innal wujuda shay'un wahidun huwa Allah duk duniya abu ɗaya ne kawai komai Allah ne to wannan shine hakikanin musulmi a gurin su wa yaghlatu man yaqulu sannan wanda yake faɗin wannan magana ya samu rudu wala, wala ma'abu da siwaka wanda di za ka ji ya ce wala ma'abu da siwaka babu abin bautawa face kai to shi ma wannan ya samu matsala domin abin da suke nufi da wannan ma'anar shine babu wani abu da ake bautawa face wannan abin waye ne Allah ne ita ma ma'anar irin wancan ne wala ma'abu da babu abin bautawa siwa ka face kai ne ma'ana duk abin da kaga ana bautawa to kai ne Allah Allah ne wannan abun shi ma duk ma'anar ɗaya ce shi yasa dole sai ka sa bi haƙƙin ɗin nan la ma'abu da bi haƙƙin illallah la ilaha illallah ba abin bautawa da gaskiya sai Allah sai ka faɗi wannan sannan ka zama haƙiƙanin mai tauhidi amma in dai baka sa wannan ba to kai ma za a loda ka a layin yan wahdatul wujudi an gane li'annahu yuwafiqu qawla ahli wahdatul wujud ka gani yace domin wannan magana ta cewa wala mu abu da siwaka babu an bauta face kai ne ita ma magana ce wadda take daidai da maganar yan wahdatul wujudi walau zada da a ce mutum da ya zo furta wannan magana ya ƙara bi haƙƙin cewa babu an bautawa da ake bautawa da gaskiya siwaka sai kai to fasarat sai ta zamanto lama abu da bi haƙƙin siwaka babu an bautawa da gaskiya sai kai la sahhat to da in aka faɗa haka yayi daidai jama'a kun fahimta to amma in ka cire bi haƙƙin din nan ka ce lama abu da siwaka ko lama abu da illallah to shikenan duka wannan bata yi ba idan la ilaha illallah ne to sai ka batta ita la ilaha illallah dama tana dauke da wannan ma'anar amma in ka ce la ma'abu da to sai kawo sai ka kawo bi haƙƙi in ka ce abin nan la khaliqa na fata an fahimta sai ka kawo bi haƙƙi la kaza la kaza haka amma in ka ce la ilaha illallah to wannan haka nassin ta zo ma a cikin alqur'ani sai ka batta a haka in ka zo fassara ne sai ka kaddara bi haƙƙin din an gane قال ta'ala Allah ya ce dalika bi anna allaha huwa alhaqu ku sani a lalle Allah shine Allahn gaskiya kwaya daya wa anna ma yad'una min dunihi huwa albatilu wanda suke bautawa koma bayansa kuwa wannan ƙarya ne bataccen abu ne ba Allah bane wa anna allaha huwa aliyyul kabir lalle Allah subhanahu wa ta'ala shine madaukaki alkabiru wanda yake mai girma kwarai da gaske to wannan shine tafsiru ahli wahdatul wujudi da kuma warwarewa na bayani an gane to sai tafsiru ulama'il kalami li kalimati tauhid tafsirin yan falsafa masu zulliya da bauciya da godiya wanda suke bautawa Allah da wayo da dabara wanda su a gurinsu tunani da nazari da tsantsar iya juya magana da shi ne kawai za ka bauta wa Allah ba wai da tsantsar aya da hadisi ba ulama ilkala malaman magana kawai su da magana suke samu duk abin da suke bukata an gane ko inda za ka faɗe su kawai a fahimce su da wuri shi ne ka ce yan abinan philosophers yan falsafa an gane ko ulama ilkalam ya ƙulun su ‘yan filosofi suna cewa la ilaha illallah abinda la ilaha illallah take nufi la ƙadira alal ikhtira'i ba wanda yake da ikon ƙirƙirar halitta wal da ita halittar wata dibiri da jujjuya halitta wal ijadi da samar da abu illallahu sai Allah kun gane magana sun kawo maganar lama abuda ba su kawo ba kuma wannan in dai wannan shine tauhidin mutum to daidai yake da kafiran duniya gaba daya domin su ma in Allah ya ce wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard la yaqulunna Allah da zaka tambaye su waye halitta sammai da ƙasa za su ce maka waye Allah kaga sun yarda da wannan tauhidi da haka in tauhidin ka ya tsaya a iya nan ka mutu akan sa wallahi wuta zaka shiga to amma su ma suna riya kansu su musulmi ne amma abin da suka ba ma'anar la ilaha illallah kenan la qadira alal ikhtira ba wanda yake da ikon kirkiro abubuwa wal khalqi ko halitta wat tadbiri ko jujjuya al'amura wal ijadi ko samar da abu illallah sai Allah wannan shine ma'anar la ilaha illallah a gurin su malam yace wa hadha ghairu sahih wannan ba magana ce ingantacciya ba hadha yuwafiqu dinal mushrikina ka gani wannan yayi daidai da addinin su waye mushrikai fal mushrikuna yaquluna su ma mushrikai ai suna cewa la yaqdiru alal khalqi illa Allah ba wanda yake iya halitta sai waye sai Allah wala yuhyi illa Allah ba wanda yake rayawa sai waye wala yumitu illallah ba mai kashewa sai waye sai Allah wala yarzuqu illallah baya ba wanda ke azurtawa sai Allah wa hadha tauhidur rububiyya in ka takaito anan to ka takaito ne a iya tauhidur rububiyya to shi kuwa tauhidur rububiyya kadai baya shigar da mutum menene aljanna ba kuma ya shigar da kai da'irar tauhidi shi kadai kai ka hado da uluhiyya da al-asma'i was sifat in dai ka tsaya a iya tauhidur rububiyya cewa da wannan ne kake kaɗe ta Allah cewa dukkanin halitta ta Allah ne to mushrikai ma sun yadda da wannan duk wani mushriki ya yadda Allah ne ke halitta shi yake kashewa shi yake rayawa ina fata an fahimta amma kai musulmi kana da ƙari wanda shi ne kuma asalin tauhidi shi ne to wannan wanda ya halittar da wannan wanda ya menene ya yi wannan jujjuyawar to kuma shi ya cancanta a yi masa menene bauta to wannan shi ya bambance ka da su idan baka sa wannan ba to akwai damuwa malam yace sai tafsiru la ilaha illallah indal jahamiyya wal mu'tazila tafsirin la ilaha illallah a gurin jahamawa atba'u jaham ibnu safwan mabiya jaham dan safwan na fata an fahimta wal mu'tazila da kuma mu'tazilawa su jahamiya daga cikin aƙidarsu an gane ko suna kore siffofin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma wato sunayen Allah da mu'tazila da jahamiya kusan abu ɗaya suke inda suke bambanta kaɗan ne babbar aƙidarsu shine ba su yadda a siffanta Allah da ji ko a siffanta Allah da gani ko a siffanta Allah da magana ko a siffanta Allah balantana a ce Allah na dariya ko a ce Allah na da dunduniya ko su duk ba su yadda da wannan ba suka ce idan aka faɗa aka dangane da Allah to an mai da Allah kamar ɗan adam ko kuma kamar wata halitta sun manta kuma waɗannan abubuwa ba mu ne muka ce Allah yana da su ba shi Allah shi ya faɗe su a cikin alkur'ani su kuma suka ce dole sai dai a ba su wata ma'ana daban muka ce a'a komai kana iya ba shi fassara a cikin ƙur'ani ya ɗauka amma ban da ɓangaren aƙida da tauhidi kun gane magana da kyau ku komai a cikin ƙur'ani na abin da ya shafi fiƙihu na ibadat da sauran wasu ahkam na hukunce hukunce kana iya kawo fassara kuma idan aka ga fassara ta yi daidai da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suke nufi a yarda amma duk abin da ya shafi tauhidi ko aƙida ba ka kawo fassara a karɓe ta ko menene yadda Allah ya faɗe shi haka ake barinsa kun gane maganar da kyau ko haka ake barinsa in dai fagen aƙida ne yasa malamai suka ce ba a yin fatawa a ɓangaren aƙida idan an ce ba a yin fatawa ba ana nufin idan mutum ya yi tambaya ba za a bashi amsa ba a'a ana nufin ba ta ɗaukar ta'awili da fassarar wasu in ba hakikanin abin da Allah ko manzon Allah ya faɗa ba ma'anar wannan shine Allah ba zai ce yana da hannu wani ya zo ya ce abin da ake nufi da hannu shine kudura kuma a yadda da wannan magana tashi ba kun gane magana Allah ba zai ce yana magana a ce wannan maganar da yake nufi ana nufin ni'ima ba ba za a yadda da wannan fassarar ba yadda Allah ya ce yana magana din nan to haka za a fassara ta da cewa yana magana kawai abin da zaka ce shine maganan ba mu san wace iri bane tunda ba wanda ya taba ganin Allah a cikin mu ba shikenan ba hannun nan ba wan- ba mu san wace iri bane tunda ba wanda ya taba ganin Allah a cikin balantana ya ce hannun iri kaza ne na fata kuna fahimta shine kadai abin da zaka faɗa a yadda da kai amma duk abin da ka faɗa koma bayan wannan to malamai suka ce ba za a karba ba in dai a fannin menene eh tauhidi da aqida amma a fannin furu'a ka zo da fatawoyinka ka zo da maganganunka idan an ga cewa sun yi daidai da fassarori da ma'anonin da wasu suka basu sai a yadda a yi aiki da su amma a bangaren aqida da tauhidi to wannan ba zai ba zai yiwu a karbe shi ba sai a koma zuwa ga abin da Allah ya faɗa ko abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa da haka yace tafsiru ha inda haula tafsirin la ilaha illallah a gurin jahamawa da mu'tazilawa wa inda man sara ala nahajihim da kuma wanda suka tafi akan tsarin waɗannan jahamawa da wato waɗannan mu'tazilawa huwa nafiyul asma'i was sifat ka gani su suna korewa Allah siffofi da menene da sunaye li'alla man athbata al-asma'a was sifat domin a gurin su wanda duk ya tabbatar da sunayen Allah ko siffofinsa yakunu indahum mushrikan ya zama arne kafiri a gurin su wat tauhidu indahum dan haka su tauhidi a gurin waɗannan mutane huwa nafiyul asma'i wa sifatihi ne a korewa Allah siffofi a korewa Allah sunaye tuni na rasa wannan irin mutanen nan ba sa karanta qur'ani ne yanzu ko law anzalna muka dauka zuwa ƙarshenta ai ta ishi mutum ya gane cewa Allah yana da sunaye da siffofi idan mutum muta, idan naji suna irin wannan magana sai in ga cewa kamar ma ba sa karanta qur'ani domin duk wanda yake karanta qur'ani ma dauki law anzalna hazal qur'ana ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddian wa tilka wa mutasaddian min khashyati Allah wa tilka al-amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun sai ce me huwa Allahu khaliqul bari'ul musawwir sai ce lahul asma'ul husna yusabbihu lahu man fis samawati wa man fil ard huwa Allahu khaliqul bari'ul musawwir duk waɗannan ba sunayen Allah ne kuma da Allah ya faɗe su sai ya ce lahul asma'ul husna sunaye kyawawa sun tabbata gare shi bayan ya faɗi sunan ya faɗi siffofin sannan kuma ya ce sunaye kyawawa sun tabbata gare shi kuma ka zo ka ce bahi da suna bahi da siffa to me kake karantawa dan Allah ka gano haka Qur'ani ba dai Qur'ani kake karanta ba dan in Qur'ani kake karanta to ga Qur'ani abin da ya ce jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko to wannan shine don haka su a gurinsu a korewa Allah siffa a korewa Allah suna shine tauhidi a gurinsu mu kuma a tabbatarwa da Allah siffan da ya tabbatarwa kansa a kuma tabbatar masa sunan da ya tabbatarwa kansa wannan shine me a gurinmu shine tauhidi yana daga cikin tauhidi ko bangare ne na tauhidi to sai tafsirul hizbiyina min al-qutbiyyin wal ikhwaniyyin tafsirin hizbiyi wato ‘yan ƙungiyoyi ƙungiyoyin ma na ɓatattu ba ƙungiyoyin Allah da annabi ba don ƙungiya ba matsala ba ce ƙungiyanci ne matsala ka kafa ƙungiya ta sunna don taimakon sunnar annabi da tabbatar da tauhidi da aƙida wannan ba laifi ba ne an gane ko da kuma alƙutubiyina in aka ce alƙutubiyin shek rasulan yana nufin atiba'u ko tullabu Sheikh Sayyid Qutub ma'abota Malam Sayyid Qutub an gane magana da kyau ko mai tafsirin fi zilalil Qur'an ko an gane ko wal ikhwaniyyin da kuma yan kungiyar ikhwan ikhwanul muslimun ikhwaniyyin to shine ka san su a can Masar dan wannan malami ba Misri ne ina jin na faɗa muku a farkon tarihinsa lokacin da muka karanta littafin nan don haka yana suna fama da waɗannan mutane wato ƙungiyoyi waɗanda suke danganta kan zuwa ga musulunci amma suna da wasu aƙidu waɗanda ba na musulunci ba da kuma ma'abota kutub wato babiya sayyid kutub wanda su ma suna da wasu matsaloli waɗanda suna wasu suna da karo da aƙida wasu kuma suna karo da tauhidi wasu suna karo da abin da ya shafi ibadat da kuma ikhwaniyin da sauransu ya na su abin da suke cewa la ilaha illallah babu an bauta da gaskiya sai aya Allah ai la hakimiyyata illallah ba mai hukunci sai waye sai Allah to wannan ma kaga ai bangare ne tauhidi wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun humul fasiqun da dai shauransu wal hakimiyya kama yasummunaha juz'un min ma'ana la ilaha illallah hakimiyya a gurin su kamar yadda suke faɗa wani bangare ne na ma'anar la ilaha illallah li anna ma'anaha shamilun li kulli anwa'il ibadat domin ma'anar la ilaha illallah ta game dukkanin nau'ukan ibada gabaki daya haka ne ko ba haka ba ta game gaba daya fa naqulu lahum dan haka mu sai mu ce musu idan sun ce babu mai hukunci sai Allah shikenan la ilaha illallah ta tsaya a iya ma'anan nan to abinda muke tambaya wa aina baqiyatul ibadat ina sauran ibadojin kuma aina ruku'u wa aina sujudu wa dhabhu wa nadharu wa baqiyatul ibadat ina ruku'u ina sujuda ina azzabuhu yanka an nazar yin bakance da sauran sauran ibadoji su meye ma'anarsu su a ina za a saka su idan an ce ma'anar la ilaha illallah shine ba mai hukunci ko ba wanda ake ɗaukar hukuncinsa sai Allah lalle haka ne amma ma'anar la ilaha illallah ba ta takaito a iyanan ba na fata kuna fahimta halil ibadatu hiya al-hakimiyya faqat shin hukunci kadai shine menene ma'anar la ilaha illallah kadai idan kana ma'anaha indahumul hakimiyya faqat wa aina ma tanfihi min anwa'i shirk to idan wannan shine kadai tauhidi a gurinsu to ina kuma abin da kalmar shahada take korewa na daga nau'ukan shirka ga baki daya ya subhanallah malam yace subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah yambagi tanabbuhu li hadhihi al-umur dole ne a fadakar da al'ummar musulmi akan waɗannan al'amura li'anna hadhihi kalimatun azima domin wannan kalma ce wacce take mai girma hiyal munajjiyatu minan nar ita ce kalmar da take tseratar da mutane daga wuta liman haƙaƙaha ga wanda ya tabbatar da ita da dukkanin ma'anarta an gane wa kullu dini dukkanin addini yambani alaiha ana gina shi ne akan kalmar la ilaha illallah na fata an fahimta min awwalihi ila akhirihi tun daga farkon addinin musulunci har zuwa ainihin wato ƙarshensa wa da'awatul rusul da'awar manzanni da kiransu zuwa ga Allah wal kutubul munazzala da kuma littattafai da aka saukar kulluha mabniyatun ala hadhihi kalima dukkanin addinin annabawa da zafan da aka saukar musu sun gini ne akan menene akan wannan kalma ta la ilaha illallah ina fata kuna fahimta so dan haka a ce kalmar shahada ta takaici ma'anarta akan cewa babu mai hukunci sai Allah ba wanda za a kai hukunci gare shi sai Allah a tsaya a iyanan to in an tsaya a iyanan an tauye ma'anar la ilaha illallah ba a bata asalin ma'anarta ba wannan shi ma wani bangare ne na tauhidi bangare ne na aƙida ba ba shi ne kaɗai tauhidin ko aƙidar ba kun gane mai malam yake nufi Allah ya shirya da mu tafsiru ahli sunna wal jama'a to sai kuma mu dawo menene ahli sunna wal jama'a su suka faɗa dangane da wannan kalma an gane ko sai su suka ce la ilaha illallah ma'ana hala abu da bi haƙin illallah ma'anarta shine babu abin bautawa da dacewar bauta in bawa ba sai Allah ya ce li'annal ma'abudati kathiratun domin ababen bauta suna da me suna da yawa walakin ma'abud bi haƙƙin huwa Allah wahdahu sai dai abin da ake bautawa da gaskiyar ya kamata a bauta mishi shine waye Allah shi kadai wa ma siwahu fa ibadatuhu batila duk abin da ake bautawa to bautarsa aikin banza ne in ba bautarwa ba Allah shi kadai ya ce kama kala ta'ala to kun ji yadda mu namu yake yanzu duk waɗanda suka kawo wancan sun kawo aya ina fata an fahimta to wannan shine namu ba irin nasu bane anan ne kadai yake cewa namu ba irin nasu bane an gane maganar da kyau ko tun maganar da muke ta yi yasa nake ta tafiya kawai ban tsaya wani bata lokaci ba dan duk maganar da ba aya a cikin ta su su ru ru tu tu ai ta zuba surutu ba aya ba hadisi ai ba zan ma iya sauraron ta ba wallahi an gane maganar da kyau ko yawwa ba za mu iya sauraron magana malam ba aya ba hadisi ba wasu ɗalibai sun taɓa samuna suka zo da littattafai na fikihu haka wanda suke bukata a karanta musu na ce to in dai fikihu ne ai muna da na qur'ani da hadisi ku ɗauko umdatul ahkam mana ko bulugul maram magana ce ta alwala a jama aya a ja hadisi amma littafin fikihu kawai a ce wa man fa'ala kaza faqad wajaba kaza wa qad kana kaza wa qad kaza wa qad duk abin ya kare wa qad wa qad ba aya na ce ni gaskiya ba zan iya karatun nan ba ma'ana ba wai ba zan iya karantar muku ba a'a in jure ne ta karatu ban ja aya ba wallahi ba zan iya ba suka ce su dai a karanta musu ce to mu je idan aka ja satsara ɗaya wala malam sai mun kawo ayoyi kusan guda goma muna fassara wannan satsara kafin a je gaba suka ce to malam dai haka ne kawai bari mu naɗe mu ɗauko wanda kake bukata ɗin na ce to ai ya fi muku su sun ce mu karanta wannan in an ja satsara ɗaya wajen fassara ban san lokacin da nake garo ayoyi da hadisai ba ya suka ce ai dama mai ayoyin da hadisan muka ɗauko kawai da hafi mana na fata kun fahimci magana saboda mu ba za mu iya karatu ba aya ba hadisi ba wallahi ni ba zan iya ba an gane ku aya da hadisi mu su ne karatu a gurinmu sauran ma karatu ne amma ya zama maganar da za a faɗa duk tana da wata da alaƙa da wata aya da za ka hararo wanda za su zo ta tabbatar da wannan magana duk maganar da za a faɗa ka gama hararen hararen ka cikin qur'ani baka samu aya da ta goya masa baya ba dan Allah me ya amfani wannan maganar eh babu amfani wallahi a faɗi magana ka duncika duk kana neman hadisin da zai goyi bayanta baka samu ba kuma ba wai baka sani bane ba a'a babu ne ka bincika qur'ani baka samu aya da ta goyi bayan wannan maganan ba ba kuma baka sani bane a'a babu ne dan Allah me ya amfanin wannan maganan ba sunan ta bata lokaci ba jama'a Allah ya shirye da mu to kaji irin namu yace da kaga da yace ma'anar ta ne babu abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah sai yace ababen bautawa suna da yawa sai dai wanda ake bautawa da gaskiya shine Allah abinda duk ake bautawa ba Allah ba bautarsa aikin banza ne sai yace kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce zalika bi anna Allah huwa al-haqq lalle wannan shi yake nuna mana lalle Allah shine Allah gaskiya wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa abinda ake bautawa koma bayan sa sunan sa aikin banza barna wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir lalle Allah shine madaukaki kuma shine mai girma karanta suratul hajji aya ta 62 an gane ya sake cewa fala ilaha illallahu don haka ita wannan kalma ta la ilaha illallah tamfi a nafiyun wa ithbatun korewa ne da kuma tabbatarwa nafiyul ilahiyyati amma shi wallah kore Allah ga wanda ba Allah ba minal mursali ne daga manzanni ne hatta muhammadin sallallahu alaihi wasallama har annabi muhammadu kar a bashi wani haƙƙi na allantaka wa minal mala'ikati har mala'iku hatta jibrila har a zo kan jibrilu kar a bashi wani dama ko wata ainihin wato haƙƙi na ubangiji fadlan an gairihima ballantana wasunsu shine fadlan an gairihima ballantana wasunsu ai kaga dai cikin dan adam babu wanda ya kai annabi muhammadu daraja ko cikin mala'iku kuma ba wanda ya kai jibrilu daraja ko to ko su idan aka ce wannan haƙƙi na allah ne ba a jingina shi zuwa gare su ballantana wani wasu mutane daban waɗanda ba su ba na fata an fahimta min al-anbiya'i was salihin daga cikin annabawa da manzanni da salihan bayi wa ithbatu halillahi wahdahu a tabbatar da haƙƙi na bauta zuwa ga Allah shi kadai ba tare da an hada shi da kowa ba malam yace wa kalimatu taqwa ita kalmar taqwa wa asasu tauhidi da kuma asasi na tauhidi ga Allah wal urwatul wuthqa da kuma igiyar Allah mai karfi kalimatu la ilaha illallah ita ce kalmar la ilaha illallah dallat ala jami'i aqsamit tauhidi ta yi nuni zuwa ga dukkanin kashe-kashen tauhidi allati zakaraha ahlus sunna wal jama'a wanda malaman sunna da jama'ar al'ummar musulmi suka ambata ala hadan nahawi a bisa wannan misalai kamar haka awwalan na farko dilalatuha alal uluhiyya yadda aka yi wannan kalma ta nuna Allah kaɗai za a bauta ba tare da an haɗa hidawa ba da kowa ba wannan shi abu na farko kun ga mu asalin abin da kalmar shahada take nuna mana na farko shine ta tabbatar mana da bauta ga waye ga Allah wannan shine abu na farko da za ta baka karka yadda a zo za a yi maka magana akan la ilaha illallah a fara ce maka ma'anar ta ne ba mai halitta sai Allah duk wanda zai maka wannan fassara bai hau kan layin sunna ba farkon abin da za a fara baɗa ma shine ba wanda ake bautawa sai me sai Allah duk abin da ke ɗaukar ma'anar bauta to kar a same shi ga wani in ba Allah ba to ka yadda da wannan in ba wannan ba aka fara maka a a ai ba wanda ya halitta ba wanda ke kula da halitta ba wanda sai ka ce gaskiya ne ba wanda ya halitta ko ba wanda ke kula da halitta sai Allah amma mu bar wannan magana yanzu mu dawo kan maganar bautawa ake bautawa wa ya cancanta abota to wannan shine asalin farkon ma'anar la ilaha illallah yace li anna ma'anaha domin ma'anarta annahu la mustahiqqa lil ibada domin ba wanda ya cancanta abota masa illallahu ta'ala sai Allah shi kadai la ilaha nafatil istihqaqal ubudiyyata amma si wallah cewa la ilaha illallah ta kore cancantuwar bauta ga wani Allah cancantuwar bauta ga wani Allah to wannan kalma ta la ilaha illallah ta kore shi wa illallah ita kwa illallah athbatat jami'a anwa'il ibadati lillahi wahdahu ta tabbatar da gaba ɗayan bauta ga Allah shi kaɗai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya shine farkon abin da kowa ya kamata ya menene ya fahimta ya riƙe ya kuma ya aiki da shi abu na biyu tauhidin rububiya to sai kuma a dawo maganar tauhidin rububiya bayan an tabbatar da tauhidul uluhiyya dama tauhidi nau'ukansa guda uku ne al'uluhiyya wal rububiyya wal asma'i was sifat to in aka yi magana akan uluhiyya sai kuma a dawo rububiyya yace ai الانفراد الله تعالى بخصائص الربوبية كديت الله da duk abin da suka keɓanta na rububiyya gare shi wa qad dallat kalimatu la ilaha illa Allah ala tauhidir rububiyya ala sabili tadammun a ita wannan kalma ta la ilaha illa Allah ta nuna mana a kadaita Allah wajen halittunsa da dukkanin abubuwan da yayi a bisa jinginawa zuwa ga tauhidul uluhiyya fa tauhidul uluhiyya متضمن لتوحيد الربوبية ذاك توحيد الألوهية يقنش توحيد الربوبية وذلك لأنه لا يستحق أن يفرد بالعبادة وموانا ينا نونا من بيتنتنت أكدي تاشي دبوتابا إلا من كان منفردا بالربوبية سي وان دي يذا مكدي تتسي أكن منيني أكن هلتا واتو وان دي هلتا أشيشيني يتنتنت أي منيني ينزل الله جيماجي ميا هلتا وانا جماعة eh me je mage yi shi ma halitta ne faƙir ma daga cikin halitta ko ba haka ba faƙirin jiddan daga cikin halittu to yanzu don Allah ko da a babun wanda ya yi maka kamasa wa ya kamata a bautawa mu ajiye maganar cewa ma shi ya cancanci bauta wannan fassarar mu ajiye ta mu ɗauki a babun wanda biyama kai ma ka masa to shikenan yanzu Allah ya halice mu ko sai ya ce mu bauta masa za mu bauta masa to shikenan je mage mai yama ka san wani abu wallahi sai a ajiye ayar a ɗauko mutum hankalin da yake gadara da shi sai a buga mar misali da hankali tun da shi da hankali yake yake abin nan kuma hankalin nasa ma ba shi da hankali ko ba haka bane mahaukacin hankali domin duk hankalin da baya nutsuwa da aya da hadisi da Allah wani irin hankali ne wannan baya da hankali wallahi mahaukacin hankali ne to ko a babun wanda ya ma ka masa to Allah ya mana halitta ko ya ba mu abinci ya tsira ya tsiran mana da tsiro ya tsiran mana da abinci ya mana kaza ya mana kaza sai ce to mu kuma mu bauta mishi to kaga ko a babun bangihiri in baka manda ya kamata mu bauta masa ba haka bane to sauran abubuwan da ba su yi mana wannan ba da Allah su ne suka yi mana wanda suka cancanci abota musu babu shine amsar kawai jama'a kuna fahimtar magana to shine anan mala yake ce mana domin wanda ya cancanci abota masa shine wanda ya yi mana halitta ya yi mana abubuwa a duniya wannan shi ya fi cancanta abota masa sama da sauran halittu da ba abin da suka iya tsinana mana wa hum yukhlaquna su su ma ababan halitta ne fakirai ne zuwa ga Allah subhanahu wata'ala an nuna mun lokaci da haka zamu takaita anan idan muka zo muka karasa magana akan tauhidul uluhiyya sai kuma mai magana akan tauhidul asma'i was sifat sannan sai mu shiga sauran babuka abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi tuntube ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku subhanahu wata'ala ya yafe mana هذا هو ما عندنا وبالله التوفيق والسلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatuhu amma kafin na yi sallama